فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد وأستاذ البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah mai kowa mai komi da ya ba mu ikon haduwa da ku ba don komai ba sai don ci gaba da abin da ya shafi karatu na addinin musulunci karatu wanda yake koya mana sanin Allah yanzu ba mu gushe ba muna cikin littafi na alkawa'id arba bayan mun zo wajen malam addu'ar da ya buɗa da ita yana cewa as'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta sannan yace wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya shakara abin da ya shafi ni'ima da kuma abin da take ta kunsa shine malam zai gwada mana malam yake cewa an-ni'matu muta'alliqatun bi tauhidir rububiyya wa bi tauhidil uluhiyya wa shukruha yanqasimu ila qismayn wato ita ni'ima muta'alliqatun ta alaqantu ne bi tauhidir rububiyya da tauhidi wanda ke na kadaita Allah ne wa tauhidir wa tauhidul uluhiyya da kuma tauhidi na kadaita Allah da bauta wa shukuru hayan qasmu ila kismi kuma gode ma wannan ni'ima ya kasu kashi biyu kaso na farko shine ta'alluqun billahi qabla ni'ima wato mutun ya alakantar da zuciyar shi da Allah kafin ni'imar ta samu an gane akwai kafin ni'ima ta samu ya za a same ka sannan kuma bayan ni'ima ta samu ya za a same ka to malai yake cewa ta'alluqun billahi qabla ni'ima wato mutun ya alakantar da zuciyar shi ya mallaka zuciyar shi ya allaka ta ga Allah kafin ni'ima ita ta samu sai malaki cewa wa hadhan naw wannan nau'i ya tsallabu min al-abdi yana nema gabawa i'tiqadan wato kudurcewa wa imanan da imanin jazimin wanda yake yanke bi annal mun'im huwa Allah cewa wanda ke ni'imtarwa shine Allah subhanahu wa ta'ala fala yata'allaqu qalbuhu qalbuhu bi ghayri Allah zuciyar shi kai ya alakanta ta wala ya ta'allaq qalbuhu bi ghairillah kada ya alakanta ya allaka zuciyar shi ya sarkafa zuciyar shi ga wani wanda ba Allah ba wala yatlubul khair illa min Allah kada ya nemi wani alkhairi sai wajen Allah dama kusan zuciya idan aka sa mata wannan kuma aka yi mata tarbiyya da wannan to zaka ga ka hutar da kanka shi yasa Allah cikin hikimar shi da iyawashi sai yake azarta wanda yake so kuma ya talautar da wanda yake so da a ce wani mutum ne ke azartawa wallahi da ba wanda za ka gani da arziki ko shi bai arzita kanshi saboda keta da yake da ita shi yasa Allah ke cewa qul law antum tabliquna khaza'ina rahmatir rabbi idan la amsaktum khashyatal infaq Allah ce ka ce law antum tamlikuna khaza'ina rahmatir rabbi ka ce musu da a ce ku ne kuke mallake da taskokin ubangiji la'amsaktum da ko kun rike wannan taskokin nan khashiyatul infaq saboda tsoron kukkar kuciyar sai Allah ya ce wa kana al insanu qatura mutun ya kasance mai rewa mai rikewa mai makalewa to hikima Allah sai Allah ya sa idan yayi ma budi ba wanda isa ya hana ma idan kuma ya hana ba wanda isa ya ya baka sai Allah ya ce ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم rike wannan aya da cewa huwal azizul hakim wallahi akwai hikima mai yawa ciki Allah yake cewa ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin duk wani abu da Allah yake buda wa bayan shi min rahmatin na rahama fala mumsika lahu min ba'dihi ba wanda ke iya ya rike ya rike wannan ni'ima bayan shi Allah wa ma yumsik fala mursila lahu duk wanda Allah kuma ya rike ni'ima ya bashi to ba wanda zai ce a sake ta ta saki to Allah da kai sai tuwul azizul hakim Allah mabuwayi ne sannan mai hikima ne kaga saboda ya buwaye shi sa in yayi abin da ya zama na cewa ba wanda zai iya ya ce sai an yi kaza sannan kuma da hikima shi sai ya ba wanda ya ga ya cancanta yawa wani mutum da kuke gani yin kuɗi gare shi shine alkhairi ga musulunci da musulmi da komi da rayuwar shi ma shi kanin kashi saboda hikima ta Allah wani kuma shi a bar shi talaka shine hikima da hikima Allah da kuma sanin ilimi na Allah da buwaya Allah amma da wani mai kuɗi da za a talautar da shi to da za ka ga fitina fitintunu za su faru wani shi kuma talaka da za a azarta shi da fitintunu su ma za su faru to amma saboda Allah da hikima shi sai Allah ya sanya cewa ni'ima ga wanda su yake bada ta kuma da wanda ya sanya cancanta ya ba to sai ma da yake cewa mutum ya alakantar da zuciyar shi cewa wanda ke ni'imtarwa shine Allah to idan ka sa wannan wallahi ka gama ba ba ta yi ka koma bayan wani kana mai bara ba ta yi ka kaskantar da kanka gaban wani ba ta yi wa ka ga cewa arziki wata ni'ima ce wadda idan ba a ma ita ba kai an haramta ma wani abu don wani idan bai samu arziki ba habbakan magana ke gaya ma Allah sai ka ya ce Allah mu nan duniya ko ko rakiya ne an ka turo mu wai shi an turo shi rakiya nan duniya kaga bakan magana ce yake gaya ma Allah wai Allah ko an mance da mu ne duka wannan maganganu wanda suke na kazanta ne za a ga mutum saboda arziki wanda bai taka kara ya karya ba sai ka ga yana gayin bakakan maganganu ga Allah sai ma da yake cewa fa kama annal jannata kamar yadda aljanna tutulabu min Allah ana neman ta wajen Allah subhanahu wataala li'annahu huwa malikuha saboda shi yan mallake ta kadhalika rizq haka ne shi ma arziki la yumkin an yutlaba illa min Allah bai yiwa a neme shi sai wajen Allah duk wanda kake gani zai azurta ka to ƙarya ce yake duk wanda kake gani zai azurta ka to ya kasa kasashe ne ba zai azurta ka ba so nawa zaka ga wani mutum baban shi da kuɗi miliyardar ne ya ba shi miliyan goma ya je yi sana'a su ɓace bai san inda suka shiga ba ƙannan shi su yi mai kaza yannan shi su yi mai kaza duk ɗan gidansu kowa da arziki amma ina shi Allah bai ga dama ya arziki ba kuma ganin dama Allah ne ba ku arziki ba wai don kun gada ne ka ga wani mutum sai a sai mai gida a sai mai miliyan a sai miliyan ƙarshe wata ran sai an ji an ce ya sa gidan nan kasuwa saboda shi da kanshi kunya yake yi wurin ɗan wannan nashi saboda sun yi taimai yana ɓatawa ba wani rariya hannu mana Allah ne bai ne ya arziki Allah ne bai ruzo cikin wanda za su yi arziki ba to sai mala yake cewa haka arziki wajen Allah ake neman shi malam ya kawo aya yake cewa wata wakkal alal hayyin ladhi la yamut ka dogara ga Allah wanda yake alhayy wato rayayye ne wanda bai mutuwa to shi yasa duk wanda ake so ka dogara gare shi to zamana ya cika wannan sharuɗa sharuɗa biyu ne zuwa na farko ya zama da cewa yana raye to an je yana raye to sannan kuma ka tabbatar da cewa bai mutuwa inda yana mutuwa ba na kakka dogara gare shi saboda tana yaya mutu ya barka kaga inda ka dogara faɗuwa za kai to shi da Allah ya tawo wata wakkal alal hayy ka dogara ga rayayye allazi la yamutu wanda bai mutuwa sannan kuma Allah ya cewa innal ladina ta'buduna min dunillah wanda kuke kira koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqa ba sa mallaka arziki gare ku fabtagu indallahi rizqa ku ku je ku nemi arziki wajen Allah wa abuduhu washkuru lahu ku bauta mishi kuma ku gode mishi ilaihi tuqlabun zuwa ga Allah aka ake maida ku ya'ani indallahi la inda ghairi kenan ku je ku nemi arziki wurin Allah ba wurin wani shi arziki wurin Allah ake neman shi ba wurin wani shi ba shi yasa wato abin da zai nuna ma kasawar duk wasu wa'anda ake bauta ma kuma bayan Allah usulubi kala kala sai da Allah biyo maka da shi Allah biyo ma da usulubi na farko yake cewa wa'anda kake bauta ma kuma bayan Allah ba rayayyu ne wanda ba su mutuwa ba rayayyu ne wa'anda suna mutuwa ko kuma ma sun ma yi rayuwa amma sun mutu kaga bai kamata ka bauta musu ko kuma wa'anda Allah na yake cewa la yamlikuna lakum wanda ba sa iya su mallaki arziki gare ku yanzu zaka je idan wurin boka zaka je wurin wanda zai zai zai ma bokanci kai kudi zaka ga kai sai ka bashi ni sai ka bashi kudi ashe ko shi ma bai mallaka ma kanshi kudi kaga kenan kasancewa Allah shi ke ke mallaka arziki in malamin tsibbo ne shi ma zai ce ma a so kaza a so kaza a so kaza a so kaza ya ta zana ma ƙarshe shi ma ya ce to a ba shi kaza to wannan shi ne ke nuna ma kasa wasu su cewa su ma arzikin neman shi suke ido rufe shi sama suke wannan kafircin sai malai yake cewa abu na biyu shine shukurun ba'da wuqu'in ni'ima wa yakunu bi thalathati ashiya wato gode ma Allah bayan ita ni'imar ta samu tunda kafin ta samu akwai yadda zaka alaka inda zaka jingina ni'imar ta samu ko to idan ka jingina inda ka jingina kuma ya baka arziki shine Allah ka dogara ga Allah kuma Allah ya baka arziki to shi kuma bayan arzikin ya samu ana son kai ma kai wasu abubuwa guda cikin guda uku nan ka gode ma ni'imar nan da Allah ne ya baka kada ka ce to shikenan tun da naje wajen Allah Allah dai aka ce yaji aje ya nema a nema ya bada kuma naje wajen Allah na nema ya bani to yanzu shikenan ba ni kuma ba wani abin nan kawai zan je in sha nan gaba na a'a ba haka ake ba bayan ita ni'imar nan ta samu to ana son ka gode ba Allah to shi ma yake cewa zai kasance da abubuwa guda uku ne alqalbu wal lisan wal jawari gode ma Allah zai kasance da zuciya da harshe da kuma gaban jiki idan zai kasance da zuciya ce cewa wa zalika bi sidqil iman da imani na gaskiya wal i'tiqadi wat taslim da kuma kudurcewa da kuma miƙa wuya ga Allah attam cikakke bi annar razik cewa mai azartawa almun'im wanda ke ni'imtawa huwa Allah shine Allah subhanahu wataala wa anna kullama bil abdi min ni'matin hiya min indillahi subhanahu wataala cewa dukkan abunda ke ga Allah ke gabawa na ni'ima to wannan daga wajen Allah ne kenan ka kudurci wannan abin cikin zuciyarka kada ka kudurta cewa wallahi arzikin nan tun da ni gana shiga kasuwancin nan na san mukan za mu tsira saboda shekarar ga ta bana bara da irin wani abu aka shuka misali in albasa ce albasa ta buga mutane duk suka ki shuka ni ce to ni bana na san ba za su shuka ba ni bana ba zai shuka kaga shike ne abin da yake muhimmi dabara ce yayi yayi dabara sai ce to bana ko da shuka shikenan bai ma alhamdulillah ce shikenan to ka san ni akwai kai gara kamar yadda karu ne yace yake ta inda ma udituhu ala ilmin indi aka ba shi dukiya mutane suka ce kakkai alfahari yace wannan abun an bani shine daga wani ilimi daga na mallaki na san yadda ake mai da dala ta zama yabi to shine yasa ni samu arziki to idan mutum kana son ka gode ma ni'imar Allah shine ka kudurce cikin zuciyarka cewa lalle mai ni'imtarwa shine Allah sannan bil lisan da zuciya da harshe shi kuma zalika bit tahaddus bi ni'matillahi shine ka zan fadin ni'imar da Allah ya baka an gane wa hamdihi da kuma gode mishi alaiha wa shukrihi wa sana'i alaihi da kuma gode mishi da kuma yabo da Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah mun gode ma cikin baki aji kana fadi kada aji kullun kai mutun akwai wasu mutane kullun zaka same su cikin shakwa suke cikin kwaiko kai wallahi wallahi bana kai wallahi bana ta yi tsauri ina abani wallahi kaza kaza bai ba kaza bai kaza kuma yana samu yana ci yana sha yana ci yana sha yana sa sutura amma kullun cikin kuka yake to mala yake cewa wannan bai zama cikin wa'anda sun gode ma Allah da harshe sannan Allah yana cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith amma abin da shi ni'ima ubangiji ka fa haddith ka bada labari kullum in an yi ma abin nan kai wallahi alhamdulillah kayan da muka zama ba a ce sai kaga riba da ka samu ba alhamdulillah gaskiya an hita shikenan idan kana so ka dan yi ta globalaman saboda ka masu neman bashi sai ma yawa yi Allah yanzu da an ji da kaji aka ji kaji abin nan ka sai do kaya kaya sun sayi yanzu ha ana fara zuwa neman bashi to amma idan dai aka nan kana aka ce to alhamdulillah kayan dai alhamdulillah sun samu sun shiga ka san cikin hikimar da kai ma za ka yi saboda ka a yi yawa cikin layi to sai aljawari shi kuma gabbai wa zalika bi sarfin ni'mati fi wajhi llahi allazi yurdihi Allah ta bangaren tafiyar da wannan ni'imar Allah da yayi ma ta inda abin da yake yarda da Allah Allah ya baka kuɗi to kadda aji kana cikin zuciya ka tabbatar da Allah baka sannan kuma abu na gaba kuma ka kana nan kana faɗa mutane Allah ya min ni'ima sai a ganka kana ɗauko ɗan orkes masu kiɗan goge masu kiɗan turu masu ganga mai gwarhe mai wane ne wane ne duka wannan da kayi wannan baka gode ma ni'imar Allah ba duk yadda idan ka cika gari da alhamdulillah duk gidanka ka rubuta alhamdulillah ka ce kai sunanka ma alhamdulillah to baka gode ma Allah ba saboda baka taifiyar da abin da ni'imar nan ba inda Allah ke so abin da ake so ka juyar da ka fuskantar da wannan ni'imar abin da Allah ke so a ganka idan ana neman taimako masallaci ka bada idan ana neman taimako addinin musulunci ka bada idan ana ɗan uwanka na kusa suna da wata bukata ka biya musu bukatocinsu mahaifiyarka kadda a ganta tana cikin wahala kadda a ga ɗiyanka su ma suna cikin wahala duka wannan ba ne baka gode mana ni'imar Allah ba ka ce a yadda nake gane sai ka ce gane ka gano tunda kai Allah ya kaddara ka yi gane ka tara musu to kamata yayi ka yi musu abinda dai za su zama za su san ciwon kansu abinda za su gane ba abinda za su sai sun je gane su ma sun yi bida ba yaro ya aka yi lokacin auren shi wane ne wane ne ka bashi ka yi mai aure ka sa nema mai sana'a yaro ya zama kana da kuɗi ka nema mai makaranta ka sa shi ya samu tarbiyya ba dole sai ya ce gane ba tana yiwa kai ma da babanka ya samu kuɗi kafin abin nan bai barin ka kace gana Allah ne babanka talaka kuma sai bari kace gana daga can gana Allah ya rubuta can ne arzikin ka gane yake to su ba wai dole can ne arzikin su yake ba arzikin su na nan idan ka ba su tarbiyya ka ba su tarbiyya ta gari wannan shine abin da kake gode ma ni'ima da abin nan amma kai kullun cikin shadda mai kyau da sauransu in an gama tsaka gata nan da yayi hargitsatsa asha asa azabara ta zo tana abin nan kullum da hijabin ta duk ya caccakule idan dai za ta ga kayan kwarai sai ga makwabta bai dace ba wannan baka gode mana irmar Allah ya maka ba ce kai mata ai ba yan goyo ne ba ba a saka ma mata jiki kuma ƙarya ce yake wanda yace ba a saka mata jiki bai aure ba in baka ya aure ba kan baka saka mata jiki amma abin da ya jiki ma sai ka saka mata in kai aure eh Allah wa to sai ma yake cewa to wala wai ya baka da rabu a na sani wala Allah Allah ya gafarta musu Allah ya sa su abin nan cikin wanga a wala mutum kullun kamar kunshin omo bil idabati ila amali ta'ati bil idabati ila amali ta'a ila amali ta'at da are da bugu da kari kayi aiki na da'a Allah taqarruban lahu wato dan neman kusanci da Allah subhanahu wataala wa ijtinabul ma'asi da kuma guje ma saba ma Allah imtithalan li amrihi saboda yin abin da Allah ya ce wannan shine gode ma ni'ima mana amma duk yadda kaga mutun ya samu ni'ima Allah ya yi shi ya buga katon gida yayi wane ne wane ne idan dai bai wa Allah abun guda uku ba to bai gode ma ni'ima Allah ba da kudurce cikin zuciya sannan ya faɗi a barjin shi kullum yana kai ƙaran kogin Allah ce wallahi abin da sai a hankali wallahi kullum hasara shi yake gai bai ga riba ta gai amma mi abin da ya shafi riba da aka samu ba babu na samu wake da nake ga wallahi an sira amma ba da kyar ma aka samu kuɗin mota shi kudin shi ma ba su hito ba kaza kaza kaza ga wannan kan kuma da gaske ne ba shikenan sai ka gayi Allah ya maida ma da alkhairi amma ita kuma lokacin da kake ka tiri ba ka zo ka gaya ma ko ba ka gaya ba sai ka dunkule ba a ma gane ka tiri ba sai ka karo aure tana ce to wane wane fa ina ga waken bana da kai ko albasar bana ta abu to idan ba za ka gayi abin nan ba za ka gaya ni'ima ba to ni'ima ma bai kamata ka gaye ta ba duk abin da ba shi Allah ya ma bai kamata ka gaye shi ba to wannan shine to sai malam cikin addu'ar da ya ci gaba da cewa sai ya cewa wa idza butuli ya sabara kuma ina roƙon Allah ya saka cikin wa'anda idan an jarrabe su su yi hakuri idan an jarrabe su su yi hakuri malam yake cewa li anna sabra saboda hakuri wajibun bi ijma'il umma wajibi ne da dukkan ijma'in al'umma wajibi ne dole ne sai kai hakuri dole ne sai kai hakuri amma akwai lokacin da za a jarrabe ka ka kiyin hakuri kuma ka tashi tutar babu kamar yadda wani mai iya magana ke cewa idza anta lam tasul istibaran wa hizbatan salawata ma al ayyam mithl al bahaimi yake cewa idan kai baka yi hakuri ba kan nemi lada Allah ya baka lada to tare da lokaci yadda dabba take hakuri sai kai hakuri irin nata idan aka jarrabe ka sai ka yi haƙuri idan aka jarrabe ka sai ka yi haƙuri to za ka samu lada kuma abinda ka samu ba zai dawo amma idan ba ka yi haƙuri ba abinda ka samu ba zai dawo kuma ka samu zunubi an gane to wannan shine abinda ake ce ma haƙuri wanda yake cewa as-sabru kas-sibri murran mazaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-asali sai ma yake cewa annasu inda hululil masa'ib fi duniya yan kasimu ne ila arba'in aksam wahiya yake cewa mutane inda hululul masa'ib lokacin da musibu suke sabgo musu a cikin duniya suna rabuwa kashi hudu sun rabu kashi hudu mutasakhid sabir radin shaki akwai wanda mutasakhid sai ta hushi ya fusa ɗan ne Allah zai min kaza haba a ce in je in yi shurka su uku ina shurka wallahi tana lalacewa ɗan ne Allah zai min haka sabir shi kuma wani mai haƙuri akwai radin shi ko mai yarda sannan akwai shakir akwai mai godiya har gode ma Allah yake idan Allah ya jarabe shi to sai malai yake to at-tasakhut muharram haramun ne mutum kai hushi lokacin da Allah ya jarabe ka haramun ne an gane ni'ima ta kubce ma wannan wani abu ne wanda yana faruwa ka ji ba daɗi kai tsaye lokacin da abu ya same ka ka ji ba daɗi to wannan ɗabi'a ce ta mutane an gane amma dai ka fusata ka yi hushi kana baƙaƙen maganganu to wannan haramun ne sai malai ke cewa wa huwa kabiratul min kaba'iriz dhunub shi kuma wannan manya-manya ne daga cikin manya-manyan zunubi wa yakunu yana kasancewa bil qalbi da zuciya wal lisan wal jawarih da harshe da kuma gabbai shi ma ana samun kyama cikin zuciyarka ko ana samun kyama cikin harshe ko ana samun kyama cikin aljawari su ne gabubuwa at-tasakhut bil qalb wato kyacewa ko kuma kin yarda da hushi da zuciya hali imamu ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah yake tuwa bima ma'anahu abinda ma'anar shi shine anna ba'dan nas cewa wani mutum zaka same shi la yatajasaru an yaqula hadha bi lisanihi bai yin yaji abin da yake cewa tajasur shine kamar mutum yayin yaji me yake cewa yaji da Hausa ne girki bai gircewa ya gince an ya kula haza bilisanihi ya ce wannan abin bilisanihi da harshen shi walakin sai dai nafsuhu allati baina jambayhi rayuwar shi wadda take cikin jikin shi ta shahadu ala zalika bi zannihi za ta shaida da wannan bi zannihi da cewa yana yana zaton ga Allah zanna sau wato mummunan zato kai Allah ai Allah ko wani abu ne maka ne Allah gashi dai banan gona ma an zo an aune abin nan yake ce musu wannan ekoki an ce ba a abin nan kuma gonar da garan ta ki fitowa haka ran Allah kuma ɗana da ke wajen bida kuma ya dawo gida bai da lahiya ka ce wai Allah ko wani abu ne maka ne kenan yana muna nama Allah zato ya ƙulu bi kalbihi rabbi zalamani yana cewa da zuciyar shi Allah ya zalunce ni gaskiya abin nan da aka yi min ni bai kamata a yi min wannan abin ba rabbi harramani ubangiji na ya haramta min in samu kaza dan da da ba da Allah ya haramta min ba da abin nan nawa ne ni ya kamata in same shi rabbi mana'ani Allah ya hana min kaza wannan mutum zai ta gai wannan manganu ila fa mustaqillun wa mustakbir wani zai dan karanta abu wa mustakbir wani kuma zai yawaita ita cewa ita cewa ita cewa wani da ya dan ce kuma daga baya bari wani kuma in ya kama cewa ya kama cewa sai shekara ta mai ta zo yana gai mun kan shekarar bana dai mun gode ma Allah kuma ƙarya yake ba ya gode ma Allah ne ba mun kan shekarar bana sai a hankali kaza kaza kaza kaza ita gai malaki tuwa fattish fi nafsika fa hal anta salim yake cewa kai bincike cikin zuciyarka fa hal anta salim shin kai ka kubuta fa in tanju minha tanju min zi azim min ziyin azim yake cewa idan ka kubuta daga wannan cewa idan Allah ya jarabe ka baka cikin waɗanda suke ta cewa Allah ya min kaza Allah ya min kaza suna ta cewa to za ka kubuta daga cikin abu mai girma za ka kubuta cikin abu mai girma sai ma da yake cewa at-tasakhut bil lisan shi kuma kyama da kuma bakin ciki da harshe yace yakunu bisiyah shine da da daga sauti wan niyaha da kuka wal da magana wal bil cewa na mutu wa subur na lalace na halaka irin walla'an da la'anta wasab da zagi tun lokacin da Allah ya jarabe mutum na mutu na lalace na yi kaza na yi kaza na yi kaza ko ya ta zagin wani mutum ya ce wane dan banza dan kaza ya yi min kaza ya min kaza wannan duka abu ne wanda yake bai dace ba to ba da yake cewa wattasakhut bil jawari shi kuma keta da kyama da kuma bakin ciki da al jawari gaban ya kuna yana kasancewa ne bilatmil hudud da bugun fuska wa shaqqil juyub da tsatsage wuyar riga shine aljayb wa natfi shu'ur da kuma cire gashi su ba irin mu ne bane su larabawa ta idan musiba ta same sai ga har gashi ake cirewa kawai mutum da ya ta kama gashi yana yana cirewa yana cire gashi kanshi wannan duka haramun ne duk wanda kai daga cikin wannan kai wanda Allah ya haramta shi wanda ya muni shine wanda zaka zaka yi ta yi ma Allah ya itikadi mummunan itikadi as-sabr hakuri malaki cewa hukumuhu wajib hukuncin shi wajibi ne dole sai kai hakuri bi ijma'il umma da ijma'in al'umma wa yajibu an yasbira bi qalbihi ya wajaba dole mutun yayi hakuri bi qalbihi da zuciyar shi wa bi lisanihi da kuma harshen shi wa bi jawarihi da kuma gaban shi yaqulu al-imam ahmad al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah yana cewa warada as-sabru fil qur'ani fi nahwi 90 mawdi'an ayi hakuri da bada hakuri da juriya da a daure cikin alqur'ani yazo wuri kusan tasa'in malai yake cewa huwa wajibun bi ijma'il umma wajibi ne da ijma'il al'umma dole kowa sai ya hakuri wa huwa nisful iman shine rabin imani fa innal imana nisfan imani yanki biyu ne nisfu sabrin nisfun sabrun wato yanki daya sabrun hakuri ne wa nisfun shukrun yanki daya kuma godiya ne idan aka same ka mai godiya an ajarabe ka idan an baka ka gode to wannan shine mai abin da mai cikakken imani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa imamaki da al'amarin mumini inna amrahu kullahu lahu khair shi al'amarin shi dukkan shi alkhairi ne idan musiba ta same shi sai ya hakuri idan kuma ni'ima ta same shi sai ya gode ma Allah dukkan shi wannan alkhairi ne gare shi sai ma da yake cewa ar-rida shi kuma yarda hukumuhu mustahab an so mutun ya yarda duk lokacin da abin ya same ka kana kai hakuri amma ba lalle ne ka raba da abin nan lalle daga Allah yake malaki to huwa martabatun a'la min as-sabr shi ya hakuri saboda shi hakuri da kai hakuri ka bari to amma ridan kuma zaka ga cewa lalle wannan abun da yarda daga Allah yake to yarda daga Allah yake to shi ya hakuri girma shi kuma ashkur godiya hukumuhu mustahabun shi ma an so mutum ya zan godiya wa huwa afdalul maratib wa akmaliha shine duk lokacin da abu ya same ka sai ka gode ma Allah kuma ka yi abin da yake shine godiya to malaki tuwa bismillahir rahmanir rahim alqawaidul arba i'lam ka sani arshadaka Allah li ta'atihi Allah ya shiryar da kai li ta'atihi dan kai mai da'a annal hanifiyata lalle hanya da ta karkace ma kowace hanya ta kama gaskiya millata ibrahim wato hanya addini a ibrahim ce an ta'budu Allah ka bauta ma Allah wahdahu shi kadai mukhlishan lahu din kana mai tsarkake addini da shi wa bidhalika amara Allah jami'an nas da wannan ne Allah ya umarci gaba ɗayan mutane wa khalaqahum Allah kuma ya halitte su lahadan su wannan aikin kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halitta aljani da mutane wa aljanu da mutane sai dan su bauta wato nan malamai suna cewa lamun ta hikima ce hikimar da Allah ya sa halitta aljani da mutane sai dan ni sai dan su bauta mishi fa idza arafta idan ka san cewa annallah lalle Allah khalaqaka li ibadatihi ya halicce ka ne dan ka bauta mishi fa'alam to ka sani annal ibadata lalle ibada la tusamma ibadatan to ba a ce mata ibada illa ma tauhid sai tare da tauhidi kama annas salata kama yadda sallah la tusamma salatan ba a ce mata sallah illa ma at-tahara sai da tsarki yadda ka san sallah sai da tsarki duk da yanzu misali idan zaka zo da yan bid'a kuna rigima da saka muna sallah nabi zaka cewa ba mu da tauhidi to sai mu ce ma in zaka yi sallah in ba arwalla akwai sallar ka zaka ce a ba sallah ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah bai karba sallar ɗayan ku idan yayi hadasi idan ya arwala shi takari sai yayi arwala sai mu ce alhamdulillah to ita ma ibada Allah bai karba kowace ibada sai an yi tauhidi cikin ta to sai malai yake cewa fa idza dakhala shirku fil ibada idan shirka ta shiga cikin ibada fasadat to wannan ibada ta lalace kal hadathi idza dakhala fi tahara kamar yadda hadasi idan shiga tahara an gane yadda ka sai idan mutun yayi tahara yaje ya hadasi yayi hitsari ko yayi hutu ko wani amma kawanta haka duka ruwan shi ta kare to wannan shi ma ibada da kai ibada kaje kai shirka cikin da to ibada ta lalace wannan shine magana da ba ta da yara in dai ba so kake ka yi a wannan wata wadda take abin nan ba idan ta ga mutane na jira cikin abin nan tana son ta shiga wanda ake da ya tsari to idan ta ga mutane na ciki haka sai ta ce to yanzu bari in yi a wannan laka hansu ta sai shiga ya tsari kuma haka take ta jima tana haka sai ta yi a wannan sai ta yi da ya tsari ita wanda take wane ne ake dukkan ɗaya ne wanda kan fara gabatarwa ɗaya ne alifin mu dai ka yi biyu wannan idan ka abinda idan ka fahimci tauhidi cewa ana iya hada da shirka a sai a yayi to ka fahimci a wallah wurin wannan mata to sai ma da yake cewa kal hadasi idza dakhala fi tahara fa idza arafta idan ka sani anna shirka cewa shirka idza khalata al ibadata idan ta shiga cikin ibada afsadaha za ta lalata ta wa ahbata al amal kuma aiki ya lalace wa sara sahibuhu min al khalidina finnari kuma ma'abuji shirkan nan zai zama cikin dawwamammu cikin wuta a rafta to nan za ka san cewa an na a hammama alaika cewa babban abin da ke gare ka ma'arifatu zalika shine ka san to menene shirkan nan ku duk abin da aka ce akwai wani abu wanda zai cutar da kai sannan kuma idan ya zo wajen cutar da kai zai zai lalata ma rayuwa ya ma kaza to babban abin da za ka sani menene shi wannan yanzu dai kowa yanzu ai san akwai wani abu wanda da ka ji shi rannan za ka yi kokari ko dai baka mutu ba ko kan rasu to insha Allah sai ka kwana ba lafiya ko ya san wannan abubuwa ai ba mai zuwa aikata wannan yanzu da za ka samu abin da wanda ake samu kusu ya mutu duk wanda aka ba bai sha a na kusa ne na yan kusa sun ce su mutu ne a gaya mai gaskiya a ce mai amma gashi abinci saboda mai yana so ya kare jikin shi to haka ita ma shirka yadda ka san cewa bai kamata ka je ka ci wannan abu ba to shi ma shirka bai kamata kai shirka ba cikin ibada sai ma da yake cewa la'alla Allah ta yi idan ka san abin da yake shirka an yi ka ya tsamar da kai min hadhihi shabaka daga cikin wannan raga kasar raga ita ce wadda idan ka shiga sai kaga kana hita ka fada nan ka shiga ka wada da kasanta cikin wadda ake kama giyi to ka san giyi in ya shiga cikin raga sai ya sai ya yi kokari ya kubce sai ga ya fara fada cikin wannan ya kubce wani ya shiga sai ita ce shabaka to Allah ta yi ya tsiratar da kai daga cikin wannan ragar wanda yake cewa wahiyya shirku billah ita ce shirka da Allah sai to allazi qala Allah ta'ala wadda Allah ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih lalle Allah baya gafartawa a hada shi da wani wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abin da bai kai wannan ba shi ma ga wanda yaso wa zalika wannan kuma bi ma'rifati arba'i qawaidin zakara Allah ta'ala fi kitabi to in kana so ka san shirka ma da yake cewa to sai ka san wasu ka'idodi guda hudu wa'anda Allah ya ambace su cikin littafin shi وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه ألا يا أنبتيس تكل التافش القاعدة الأولى قاعدة تفرقو أن تعلم كسنتوا أن الكفار للي كافرين الذين وأن قاتلهم رسول الله وذا الله صلى الله عليه وسلم يياكيسو muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wallahi sun tabbatar da cewa Allah shine mai halitta sannan kuma shike gudanar da al'amura shike jujjuya al'amura sun tabbatar da wannan mala yake cewa wa anna zalika lam yudkhilhum fil islam amma wannan abin bai shigar da su musulunci ba kenan yanzu duk wanda ke cewa babu sarki sai Allah babu mai sabkar da ruwa sai Allah babu mai fitar da tsire sai Allah ba kaza sai Allah ba kaza sai Allah sai ya zo wani abu ya zo ya sajada ga wani abu ya ce wa'ala wannan kafirci ne sai ka ce a dan mi yanzu baka shi na fara gayyo cewa ba wanda ke sabgar da sai Allah sai ce a ai ka jahilci menene shirka kenan ai arna na dama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayyake su wannan abubuwan sun tabbatar da su fiye da kai da yanzu kai cewa ma kake akwai wani kudubi wanda ke rike da duniya su ba su ma yarda da wannan ba sun san cewa Allah shi ke rike da duniya to sai ma da yake cewa wa anna zalika lam yudkhilhum fil islam amma wannan bai shigar da su cikin musulunci ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fa Allah madaukakin sarki kul kace man yarzuqukum wa ki azatakum minas sama'i wal ard sama da kasa an man yamliku am ko kuma kace musu man yamliku sam'a wal absar wa ke mallaka gani da ji wa ke mallaka ji da gani in ya ga dama ya rumtse ma ido kuma baka baka isa ka bude su ba in ya ga dama ya dade ma kunne baka isa ka bude su ba wane ne shi wa man yukhrijul hayya min al-mayt wane ne ke fitar da rayayye daga cikin madacce wa yukhrijul mayt min al-hayy wane ne ke fitar da rayayye daga cikin madacce Allah yake cewa fa sai yaquluna Allah cewa zasu ya Allah ne Allah ce fa kul afala tatakun ah to ba za ku yi tsoron Allah nan ba ku bauta mishi shi kadai ko kai ne dole mutum idan ya zo haka dole ka ce mai haka sai to wai Allah nan da kace to ka bauta mai shi kadai mana a a kai ku ba wannan wannan mutanen kirki na haka zai ce ba wannan mutanen kirki na su ba su taba saba ma Allah kuma ƙarya ne shi ma wannan sabo ne ka ce ma Allah baka taba saba ma Allah ba saboda mutum ya ce bai taba saba ma Allah ba yana ƙaryata annabi ne sai dai in shi ba dan adam na ba annabi cewa ya dukkan dan adam mai kuskure ne dukkan dan adam manzo Allah ya ce dukkan mai kuskure ne to kai ka ce baka kuskure to wannan ma kuskure ne wannan ba ma kuskure ne kai kai kafirci ne kai dan karanta annabi ne kai to kenan cewa ka ce shi bai bai saban Allah ko kuma shi bai san inda zuri yake ba ko kuma shi ne protocol ɗin Allah to kaga abu ne wanda yake ƙarya ce yake ba Allah sannan ko bai san inda duniya za ta kai shi ba wannan dai shine abin da ya kamata ka'ida ta farko wanda mutum idan ya san idan ka san wannan to kaga ka samu mataki na farko wajen tsiratar da shirka ka samu mataki na farko cewa zan je dole in nemo to menene yasa annabi yayyaki kafirai tunda yanzu wa'ancan kafirai sun yi imani da wa'annan abuwa ni ma na yi imani da su amma kuma su an yaƙe su kenan akwai wani abu da suka yi wanda suka yi ko suka ƙiyarda da shi ni ma idan ban yarda da wannan abun ba iri za mu yi tarayya da su amma abin da suka yarda da shi idan ni ni yarda ban abin da ba su yarda da shi ba idan ni ni yarda da shi kenan mu daga nan mun sha bamba wannan shine ka'ida ta farko malaki tuwa yubayyinu al-mu'allif rahimahullahu limadha nidrusu at-tauhid malan yana ganin cewa dan me muke karatun tauhidi الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه وبعد ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخصومه بينهم وبين النبي كانت في توحيد الالوهيه wato sabanin da ya shiga tsakanin su da annabi shine tauhidul uluhiyya kada ta Allah da ibada shine kawai da an ta sai ce aja ana la'ani hata ilahan wa yanzu duk allolin nan kuma sai a maida Allah guda a ce dan roƙon nan da ake a maida Allah guda a ce yanzu shi wane mai girma yanzu in za a gaida shi sai dai a yi tsaye a gaida shi dan duka da ake dan yi mai ruku ko su jira a ce ba a yi bai yanzu wane a ce ya zo da wani abin nan wani salati a ce wai ba a yi ba mutane aka mata a san yin wannan salati ba a yi saboda ba shi aka aiko mana ba ko ba mu san shi ba to wannan shi ne shi wannan bambancin kada wannan yan abin da ya sha ɗari kullum ke su gani suke aka mata dai masu girman masu rawani a bauta musu ba a ruwanka da rawanin mutum in mutum na so ya doko rai an kofi ya dora maka shi ba a bauta mai ba a bauta mai in kana so ka so bandar koma na yaji har yana ja ga ƙasa komi na ka a gani ba a bauta maka ya girma rigakka ya saba anan da kake na shanta ga ƙasa ba ruwan amma abin da dai muke so ka zo ka bauta ma Allah ba ka yin ahlus sunna ce ka bauta mai ko ka bauta malami ko wani abu kan ta shi yasa kakka yi an zage wani malami na ahlus sunna da a kyale da Allah kakka zo kuma kana ta ba malamin ka kariya malami yayi kaza yayi kaza a a malam kaza a malam kai ba a turo ka wajen ka ba malam wani abin nan ba amma an turo kana kai bayani misali shi yayi bayani ka gane to idan wani zo yana son ya mummunan fahimta kan wannan bayani to kana kai mai kai bayani amma ba wai kana ba shi malamin kariya ne wannan shine aqida ta ahlus sunna malai yake cewa kana fi tauhidul uluhiyya fa kullu man sarrafa shay'an min al-ibadati la ghayri Allah fa huwa mushrikun kafir duk wanda ya juya wani abu na bauta Allah wurin wani wanda ba Allah ba to ya kasance mushriki kafiri abinda muka faɗi ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik